أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو جمعة شهر دوات محرم shekara ta 1442 da 43 da hudu kai an kai da hudu ma'aishi wanda ya zo daidai da 12 da watan 8 shekara ta 2022 zan mu ci gabar karatun littafin mai albarka shine ta'alimul muta'allim na al-imam burhanuddin zarnuji wannan shine darasin mu na hudu da izinin Allah madaukin sarki nikahin muhara wannan wanda aka samu dan kuskure kenan sai su zama su bi wanda suke za a aika ma a electronian sai su ɗauka don wanda yake ba nan ba yake aika shi muke a majmu'a a electronian sai mutum ya je hudda abin shi wanda ba nan ba suke kenan su ma yanzu tun da an samu wannan aka aika can sai su ga a safaha ta nawa za su samu nasu sannan kuma abin da manta mu yi sanarwa zan mu samu wata rana ko don karatun na asani da muhara kenan cikin wannan duk lokacin da magani da dan dama sai mu ba da lokaci mu zo mu yi wani littafi yanzu na arba'una hadisi zan mi nan gaba insha Allah zan mu ko asabar ko lahadi daga sha ɗaya zuwa karhe ɗaya don ina ga muka mishi zama biyu a kashe salulan na a kashe ta in muka yi zama biyu yana wadatarwa amma ba wannan ba ina ga asabar in dai ko ta gaba ko ita ko lahadinta ko asabar ko lahadi a rana ɗaya kawai asabar ɗin kaɗai asabar ko to asabar kenan daga sha ɗaya ta dai ta gyara mutane don na kai har sha ɗaya don masu makarantu sha ɗaya dai an saki yara zuwa sha ɗaya yawanci an saki yara kuma ko ba a saki ba don wata awa ɗaya da ta yi saura ya ka haƙura da ita kai ma ka je ka nemi naka kan mu tashi fasali na hudu don saboda su ma samarwa ta ka samun nasa ne in kai baka samu wata ran sun tike ka fasali da zan mu tashi al-imam yake cewa fasalin fil jidd wal muzazaba wal himma baban da yake bayanin fil jidd a cikin kokari al-jidd mun ganshi a cikin musallasu qudur al-jadd al-jidd al-jadd al-muwazaba da kuma na kokari wal muwazaba da na cewa bayan da kokarin kuma sai ka nace nacewa a yau da gobe kawai wal himma da kuma ba da himma al-imam yake cewa Allah ji kanshi da gafara sun malabudda min aljid sannan babu makawa dole ne ɗalibi sai ya yi ƙoƙari wal muwazaba da kuma nacewa yi kullum wal mulazama da kuma lazumta li ɗalibin ilimi ga ɗalibin ilimi wa ilaihi al-ishara fil qur'an shine Allah yake ma nihi a cikin qur'ani cewa ya haya khuzul kitaba bi quwwa annabin Allah ne amma gashi a cikin suratul maryam Allah yake ce mishi ya haya ka riki littafin Allah da ƙarhi ƙarhin wannan ba ƙarhi na tuwo ba Allah yana nuhin ka rike shi da ƙarhi yau da gobe kana rike da shi ka karance shi karanta ta hakika wa qauluhu da fadar Allah yake cewa wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana waɗanda suka yi kokari a cikin sha'anin addinin mu inji Allah zan mu shiryar da su ga hanyar mu shine ilimi kawai ake nihi kila wasu suka ce wasu suka ce bijiddin la bijiddin kullu mujiddin fa hal jaddu wannan ya wuce a can baya ko ana ku ai babu shi ha aka beko ya samu sabani kenan shi a wannan baban ya kashi tsallake shi zami wakila wasu malamai suke cewa man talaba shay'an duk wanda ya nemi wani abu wajadda yayi tsanan ya tsananta wajada zai same shi wa man qara albaba duk wanda ya kwankwas kofa walajja ya matsa da kwankwasa walija zai shiga ciki yayi ta kwankwasa ba ya ce baka kai na kwankwasa an ki bude ta hiya ta zanyi haka nan wani abin da kake nema ka nema ka nema ka ga shiru kaka ce kawai bai samuwa na hasa in kalla zumta wata ran zaka gani ka same shi tasha nawa zaka ga wani bai da fahimta bai da abin nan amma an aka nace duk wanda ke karantar da yara ya san da wannan zai ga wani yaro a tashin shi da harko harkon karatun shi kwaduwa shiru ce bai fahimta komi amma in yin nace yau da gobe yau da gobe zaga gashi har ya ta abu ya warware wakila wasu suka ce bi kadir ma ta ta'anna talanu ma ta tamanna daidai gwargwadon wahalar ka ka samu abin gurinka wakila malamai suka ce ya hataji fit ta'allumi ana buƙatuwa wajen neman ilimi wa tafaqquhu da neman fiqihu ila jaddi ila jiddin zuwa ga wannan kokari salasatun abubuwa guda uku ma'ana wannan ukun da za a zano cikin neman ilimi kahin a samu ilimin sai wannan ukun sun kasance sun ba da ƙoƙari sun ba da himma na harko almuta'allim mai neman ilimin sai ya yi ƙoƙari wal ustaz da malamin wal abu da ma'aihi in kana min fil ahaya in yana cikin rayuwa malamai suka ce nan Allah ji kan mai ta'alimi da cewa kai wa waliyul amr da ma'abucin lamari ya wadatar dan ba hima aihi ba zai yi tsaye da karantar da kula da yaro ya ce an shaɗani shekul imamul ajal sadiduddin shirazi il-shafi'i rahimahullah daga al'imamu shafi'i ya rawaito ta shirazi sanannen malami ne ya ce aljiddu yudini kulla amurin shasi'un waljiddu ya fitahu kulla babin mugulika wa a haƙƙo haƙƙin lahi ya ce ta'ala bi imru'un zu himmatin yubla bi aishin dayyiki wa minar dalili alal qada'i wa hukumihi bu'sal labib wa dibu aishil ahmaki lakin man ruziqa alhijahu rimal gina diddani yaftariqani ayyata farruqi ya ce aljiddu wani lokaci nan yana rubuta mana sabanin abin da yake sananne aljiddu kokari yudini yana kusantar da kulla amurin dukkan wani lamari shasi'in wanda ke manisanci duk wani abin da ke nesa in ana kokari yau da gobe zai zo kusa waljiddu yaftahu kulla babin mugulaka kokari yana bude duk wata kohawa da take ruhawa duk wata koha karihe take yau kana ta kokari ka bude ta yace wa haqu kharqillahi bilhammi imru'un cikin halittun Allah wanda ya cancanta a kula da shi imru'un shine mutunan da zuhimmatin ma'abucin himma yubula wanda aka jarrabe shi bi aishin dayikin da rayuwa da take mai kunci wannan ya gashi da kokari da neman ilimi to wanda ya cancanta ka kula ka samu ladan ka shine wannan ka kula mishi ya samu ilimin zaka ga cewa ka samu lada mai yawa ba ka je ka yi masu hali su ta gina masallatai ga wani ɗalibi wanda yana karatu littafin da zai karanta ma ya gagare shi amma kuma suna ganin cewa taimaka mishi da saya mishi littafin bisa fahimci ma don jahilci cewa taimaka ma addini ne a'a suna hangen cewa shi ne zai su taimaka ma wannan sai hana sai su ga cewa kai gina masallaci yahi sai a je a gina shi a inda ba a bukata ko zuwa umara yahi ko ɗaukan wani a kai shi hajji yahi wanda wannan kana iya saya ma wani ɗalibi littafin dala arba'in ya yi karatu ta hi umar kai shekara biyar kana yi don saboda ita shi ka ɗauki wannan ka sa shi inda ya dace ya ga littattafai da dama kuma ɗaliban ilimi sun shahara da wannan abin wanda wannan kuma jarabta ce ta Allah lokacin da mutum yake ta kokari yake ta fama da neman ilimin sai ga sayan littattafan da wanda yana son su yana bukatar su amma Allah ya jarabe shi da bayyana su wasu littattafai da dama da muka yi su ban mu da su da na aro muka yi sai daga baya mutum ya ga yana da dama ya je ya sayo su ko shu'ara'ul jahiliya ba jima na saye ta dan da ta aro na yi da jima ta malamin zaka ara ko kuma ka je wajen wane ara maka duka sai da wannan ba ta zaka ba dan ban da littafin kai na fasa mu yace wa min ad-dalili alal qada'i wa hukmihi na daga dalilin da ke nuna hukuncin Allah da kaddara shi bu'usal labibi tsananin wahala tsananin rayuwa na mai hankali mutum gashi da mai hankali ne amma kuma gashi cikin tsananin rayuwa mai ilimi waɗibu aishal ahmad kuma ga wawa cikin rayuwa mai daɗi jahili ne ga sha mana dukiya ga malami kuma da cikin wannan allah dai ya nuna maka kaddara shi da hikimar shi ya ce lakin marruzik alhija sai dai duwanda aka arzita da hankali hurimar gina za a haramta mashi wadata ma'ana mafi galibi yake ne ba wai kwata-kwata ba ya ce diddani ya ne kishiyoyi ne guda biyu da suke rabuwa ayyata farkin wata irin rabuwa da neman kuɗi da neman ilimi ba su haɗuwa kuma su samu dole sai an haƙura da wani bai yiwuwa a lokacin da kana neman ilimi kuma ka gama shi da neman kuɗi bai buƙatar kishiya ilimi bai buƙatar kishiya ya ce wa unshittu ligairihi an yi min waƙe ga wani shi ya ce tamannaita an tumsi faqihan munaziran bigari ana'in wal jununu funun walai sakta sabil malu duna mashakatin ta hammulu hafal ilmu kaifa ya kunu ya ce tamannaita kana guri an tumsi faqihan kamaraita kana malami munaziran wanda kana nazari ya ce bigari ana'in ba tare da wahala ba a kwance kawai ya ce wal jununu fununu hauka dai kala kala ce kenan yana nunin cewa hauka ce kawai ka yi ka nuna cewa kana son ka sami ilimi amma a kwance duk wanda ka ga ya sami ilimi ka bincika baya shi ka gani yadda ya sha wahala wajen neman shi duka yadda muke ba ku shi a tubus haka mu ba haka muka neme shi ba wahalar da mutum ya sha a kan shi to dan dai abu ne neman lada kiyama kake nema ba ka ce ba yadda na sha wuyawa zan ba ma dole shi ma ya sha wuyar so ake kai ka sha wahalar wani kuma sai ka sauƙaƙe mishi dan saboda ku kwatse lahira ku samu tsira yace walai saktisabul mal duna mashaqatin neman dukiya kan shi bai yiwa ba tare da wahala ba ta hammulu hawa da ka ɗauke ta wanda ke neman kuɗi kan shi kara ganin iya wahalar da yake sha ko ta hanyar sata ce barawo ne ya hana irin shi barci ya hana ya je ya rasa kaza amma kuma duk da wannan dan saboda me yasa kawai saboda neman duniya to kuma kai mai neman ilimi yace fal ilmu kayfa yakunu to ilimi kuma ya za a iya kasance a kwanci magana ya haibu na abi kasira yanzu da muka muku magana a darasin bukhari da ke cewa la yunalu ilmu bi rahatil jismi ya kai dana ba a neman ilimi da hutu wa qala abu tayyib al-mutanabbi yake cewa walam ara fi uyubin nasu aiban ka na qasl qadirina ala tamami yace walam ara aiban ban taba ganin wani aibu ba fi uyubin nasu cikin aibun mutane ka na qasl qadirina ala tamami kamar ragewar wanda yana da ikon cikawa kana da ikon ka nemi abin nan cikakke kuma sai ka tawaya ka neme shi a kaskance a takaice kana da ilimin damar ga malamai a gari ka nemi ilimin da zaka yi zirhi ka takaita cewa an kai ahadarin ka kai ishma'un ka ya ishe ka sallan kai ka tsaya anan ka shiga neman duniyar ka to haka nan kamar yadda neman dukiya kana gaga abin da ake a samu jika 20 ba ka takaita ba ka samu na jika 10 kuma duka abin ɗaya ne to haka nan ake so cikin ilimi ya ce wala budda li ɗalibin ilimin saharar layali babu makawa ga mai neman ilimi gami da hana ido barci da daddare kama kala sha'ir kama yadda malami yake cewa na mawaki bi qadri kadda tukta sabul ma'ali wa man talaba ula sahirar layali yace tarumul izza summa tanamu laylan yagusul baha yagusu fil bahri man talaba layali ulul ka'ab bil himamil awali wa anil mar'i fi wa izzul mar'i fi saharil layali تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي ومن رام الأولى من غير كد أضاء الأمر في طلب المهالي ووفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المآلي yake cewa Allah mishi rahama bi qadril kad daidai gwargwadon wahalarka tukta sabul ma'ali ake tsoruto daukaka daidai wahalarka daidai daukakarka wa man talabal ula duk wanda ke neman ɗaukaka sahirar layali zai hana idan shi barci da daddare yace tarumul izza kana neman ɗaukaka cikin ilimi sun matana mulailan sannan kuma kana barcin dare ya gusu fil bahari yace man talabal laali duk wanda ke neman lu'li'i ya gusu fil bahari nutso yake cikin cikin teku lu'li'i ana samun shi ne a karkashin ruwa wanda suke samun shi sai sun yi iyo sai sun nutse cikin ruwa suke huddo shi wanda yana tattare da hatsari yana iya mutuwa a ciki yana iya tagayyara yace ulul ka'abi daukaka ta ka'ab ka'abul ahbar bil himamul awali ya same ta ne da himma madaukakiya wa izzul mar'i fi saharil layali ka gani rubuta mu wa anil mar'i fi saharil layali shi wa izzul mar'i wa izzul mar'i daukakan mutum tana samuwa ne fi saharil layali wajen hana ido barci da daddare taraktun nauma rabbi fil layali na barbarci ya ubangiji na cikin dare li ajli ridaka dan neman yardaka ya maulul mawali ya kai majibicin bayi wa man ramal ula duk wanda ke neman daukaka min gairi kaddin ba tare da wahala ba ada al'umra zai tozartar da rayuwar shi ne fi talabul muhal a cikin neman abin da bai yiwuwa kace kana neman daukaka cikin ilimi kana neman daukaka ko cikin wani abu na duniya ma amma ka a kwance wannan har abada muhal ne kake nema abin da bai yiwuwa ya ce fa wafiƙini Allah kai mana muwafaka ila tasiri ilmin zuwa ga samun ilimi wa balligni ka isar da ni ila ƙaƙsar ma'ali zuwa ga manisanciyar maɗaukaka ƙila aka ce ittakhiz laylaka jamalan tudrik bihi amalan ka riki dare ya zame maka raƙumin hawa sai ka riski da gu abun gurin ka abun neman ka dare ka rike shi makami qal musannif musannif yake cewa wa qad tafaqali fi hazal ma'ana shi'run wani waƙe abin nan ya ce musannif yana nihin shi karan kanshi ya ce wani waƙe ya tabbata gare ni yake cewa man sha'a an yi hatawi amaluhu jumalan falyatakhzilahu fi darkiha jamala yace aqlid da'a maka kai ta hazabihi saharan in shi ita ya sahibi an tabalugul kamala yace man sha'a duk wanda yake so an yi hatawi amaluhu ya tattaro abun gurin shi gurace guracen su ya same su jumalan gabaki ɗayan su falyatakhzilahu jamalan to ya riki darin shi ya zame mishi shine raƙumin hawa fi darki hawa wajen riskar su yace irkalir da amaka hanyar kawai da ka samu rishin barcin dare ka kananta abincinka kai abinci kaɗan kai ta hazabihi saharan dan saboda ka samu da rishin barci da daddare in kana so da dare kai barci to karka cika ciki tab yau wuce iyaka in shi ita yace in ya sahibi kai dan uwana an abokina an tabulugar kamala ka kai matsayin kamala wakila wasu suka ce man asahara nafsahu bil laili duk wanda ya hana idan shi barci da daddare faqad farraha qalbahu bin nahar zuciyar shi zata yi farin ciki da rana dan zai samu abin da yake nema wala budda li talibil ilmi yace babu makawa ga mai neman ilimi min al muwazabati ala darsi akan nacewa akan darasi wa tikrari da kuma maimaita abin da ya dauka na ilimi fi awwalil layli cikin farkon dare wa akhirihi da karshen shi fa inna ma bainal isha'aini dan lokacin da ke tsakanin magariba da lisha wa waqtu sahar da lokacin asuba waqtun mubaraka lokaci ne mai albarka ilimin da ka ɗauka ka samu tsakanin magariba lisha ka rika kwankoma shi ka samu bayan sallah asuba ka rika kwankoma shi wannan lokaci ne na abin ya tabbata menene hikimin dan saboda dumumuwa da hayaniya da wannan duka sun kwanta a lokacin yace kila ake cewa fi hazal ma'ana akan wannan ma'ana ya ɗalibal ilmi bashir alwara wa janibin nawm wa tarku shaba'a wa dawum ala darsi la tufariquhu fa innal ilmi bid darsi qama wartafa'a ya ce ya ɗalibar ilimi ya kai mai neman ilimi bashir alwara ka rungumi tsantsani wa janibin naumu ka nisanci barci wata riku shaba kuma ka bar ƙoshi da cika ciki wa dawum ala darsi ka dawwama akan darasi la tufariquhu kada ka rabu da shi fa innal ilma bi darsi dan ilimi da mudarasa ne kama yake tsayuwa war tafa'a ya ɗaukaka duk wanda zai tsaya nomi ilimi ya zo ya kwasa ya je ya ajiye shi to shi da wanda bai yi ba duk kusan ɗaya ji dai ya ji wa'azi kawai amma in dai matsayin shi ma ya karance shi ne har ya iya koya ma wani duk wanda ke da wannan ɗabi'ar har abada ba ka ga ya koya ma wani ba kawai ya ɗauka ya kai ya aji ya ɗauka ya kai ya aji kaya ne na jiya kana da su kuma ka zo ka ƙara wasu kana da in suka tuli suka yi yawa ba abin da suka fahimta wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur Allah yana son madaukakan lamurra wa yakrahu safsaha yana kin kaskantattun lamurra wannan da ya kawo al-imam al-baihaqi da dabarani sun kawo shi haka cikin takhrij na ihya ulumuddin na gazali wakila ake cewa la ta'ajal bi amrika wastadimhu fama salla asaka ka mustadim la ta'ajal kada kai gaugawa bi amrika da lamarinka wastadimhu ka dawama akan shi duk abinda biyu akwai wani abu inda gani fayyagtanimu ayyamul hadasata a wannan abun yace fayyagtanimu ayyamul hadasata ya ribaci kwanikai na yarinta wa unwan fushi wa unwanu shababu da kuma unfuwanu shababu da kuma farko tashin salmantaka kama kila kama yadda aka ce bi qadril kaddi to dama ta rumu famar ramal muna lailan ya qumu wa ayyamul hadasata faktanimha ala innal hadasata la tadumu ya ce bi kadar kaddi daidai gwargwadon wahala ta uda mata rumu ake baka abin da kake nema famar ramal muna wanda ke neman abun gurin shi ya komu lailan zai yi tsayuwar dare wa ayyamul hadas da kuma kwanukan wannan sarmantaka fagtanim haka ribace su alaka saurara innal hadasata ita sarmantaka la ta dumu bata dawwama duk wanda ya kasance yana neman ilimi to a lokacin yana sarmayin shi ya tashi ya tsaye ya neme shi don lokacin da ya girma ya yi gida ya yi iyalai rikicin duniya ya kewaye shi ba yadda zai yana son karatun ma ba zai same shi ba daga nan mun zo ɗaya kun ƙala abu hanifa kan wannan ya bata lokaci ya ce wala yujihiru nafsahu jihadan kada ya wahalar da kanshi wahalarwa wala yudhifun nafsa kada ya raunanar da kanshi hatta yin qadiya anil amali hamma ya yanke gami da aiki kada yayi tayi kuma ya wuce iyaka yadda har zai kasa bal yasta'miru rifqa fi zalik bari yayi amfani da bi da sannu a cikin wannan yace wa rifqu bi da sannu asalun azimun asali ne mai girma fi jami'al ashiya cikin dukkan wasu abubuwa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna hadha ad-din matin ku sani cewa wannan addini abu ne mai karhi ya ce fa'augilu fihi bi rifkin ku shiga cikin shi da tausasawa kada ku tsananta ya ce wala tubaggil ala nafsika ibadatallah kada ka sa kanka ka ki ibadar Allah fa innal mumbata la aradan qada ya ce dan saboda mabubbuga ba kasa bace wadda zata yanke wala zahar abuka ko ba baya bane wanda zai dawwama wa qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nafsuka matsiyatuka ranka ita ce taguwar hawanka farfuku biha ka tausaya mata wala budda li ɗalibin ilm wance fa innal man batala arda qada hadisi ne na bukhari zan mu koma gare shi yace wala budda li ɗalibin ilm babu makawa ga ɗalibin ilimi min al himmatil aliya gami da himma mai madaukakiya fa innal mar'a yadiru bi himmatihi ka tsairi dan saboda mutum yana ɗaukaka ne da himmar shi kamar yadda tsuntsu yake tashi bi janahihi da huka huke shi guda biyu qala abu tayyib abu tayy alqadi abu tayyib tabari yake cewa ala qadr ahli alazm ta'ati alazaim wa ta'ati ala qadr alkiram almakarim wa ta'zimu fi anin sagir sigaruha wa tasguru fi anin alazim alazaim yace ala qadr ahli alazm alazaim abubuwa manya-manya wanda suka masu mahimmanci ta'ati suna zawwa ala qadir ahlul azm daidai gwargwadon ma'abuta kokari iya kokarin ka iya manyan lamurra da za su zo maka almakarim kuma abubuwa na karamci ta'ati suna zawwa ala qadir karam daidai gwargwadon masu karamci in ka ga wani abu mai karamci to yana kasancewa ne tare da mai karamci yace wa ta'azumu fi aini sagir sigaruha sigaruha kananan lamurra ta'azumu suna girma fi aini sagir a idan wanda yake karami ne wasu abubuwa wanda suke ƙanana amma wanda yake kaskantacce ne su a manya zai rika ganin su wa tasguru fi anil azim al azaimu al azaimu manya manyan lamurra tasguru suna zama ƙanana fi anil azima idan wanda yake mai girma mai karamci kama ko da neman ilimi ne ma wani zai ganin cewa wannan littafin ƙato yaushe zan kare shi yaushe ma zan abin gakin shi to sai ya ga cewa shi kuma wanda yake mai karamci ne wanda ya san cewa ilimin ya ba gawa bai kallon wannan cewa girman shi a wajen shi abin karami ne kuma haka magabata suka samu ilimi ba ruwansu da kallon cewa wani littafi mai girma ya za a yi shi ya ce wa ra'asu fi tahsilil ashiya shugaba a cikin tabbatar da abubuwa shine aljiddu kokari wal himmatu da himma al'aliya madaukakiya faman kanat himmatuhu duk wanda himmar shi ta kasance hibzu jami'u kutubu Muhammad ibn al-Hasan har da ce dukkan littattafan Muhammad ibn Hassan rahimahullahu Allah mishi rahama waqta rana bi zalika jiddu wal mu'azaba kuma ya gama wannan da kokari da nacewa fa zahiru annahu yahfazu aksaraha zahirin magana zai har da ce mafi yawan su aw nisfaha ko rabin su fa amma idza kana da lahu himma aliya amma in yana da himma madaukakiya walam yakul lahu jiddun amma bai ya da kokari au kana lahu jiddun kamar yadda abin da kamar yadda muke ciki zaga kowa yana da himmar san karatu himma da san abin a zuciya akwai amma kuma kokarin a tashi a nema ne babu yace au kana lahu jiddun ko kuma yana da kokari walam tatkul lahu himma aliya bai da himma madaukakiya fala ya hasul lahu ilmun illa qalil ba zai samu ilimi ba sai dan kadan wa zakara shaykh al-ajal al'imam al'ustaz radiyuddin an nisaburi rahimahullah fi kitab makarim al'akhalaq yake cewa an na zalƙarne ne cewa zalƙarne ne lamma a rada an yi safiyar lokacin da ya yi niyya ya yi bulaguro liyastauli alal masharik wal maghrib dan ya samu shugabancin gabas da yamma shawarar hukama a fi zalik sai ya shawarci masu hikima cikin wannan tahiya wa qalis yake cewa kaifa usafir li hadha al min al mulk yaya nike yin bulaguro a daidai gwargwadon wannan mulki na duniya fa inna duniya kalila ita kanta duniya kaɗan ce faniya mai karewa wa mulkin duniya amrun haƙirun lamarin mulkin duniya ko lamari ne wulakantacce fa laysa haza min ulul himma yace wannan bai daga cikin ɗaukakar himma fa qala hukama sai masu hikima suka ce safir kai bulaguran de li yahsul laka mulkin duniya wal akhirah dan ka samu mulkin duniya da lahira qala haza ahsan yace wannan shine mafi kyau kuma haka ta tabbata mulkin na duniya da lahira ya hada wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai yanzu muka kawo ne kan ne wannan ya abun ga kin diyau shine shine akwai wannan ko safaha bi ce na gama da in nafsa ta kaso ina ne yanzu muka tsaya inna allaha yuhibbu ma'aliyar umur ko haka ne kawai domin ya tara da yawwa a wajen huddawa aka hudda mun safa babu safa guda ba tsallake bane safa ce aka hudda daga gomiya tara sai gomiya tara da uku yace fala ta ajal bi amurka wastadimhu fa ma salla asaka ka mustadimi fala ta ajal kada kai gaugawa bi amurka da lamarin ka wastadimhu ka dawwama kada mu yi gauga ilimi ka shiga nema kaka ce nan da nan nake so in zama malam haka nan neman dukiya kashe ka ce nan da nan nake so in zama maluniya a ka dawwama akan abin da kake nema yace fa ma salla a saka sandaka bata zaba koniya ba ka mustadim kamar in ta dawwama sanda mai kwari kana meka ta cikin wuta ka ce ka huddo ba abin da bata kone ba amma an ka ba ta dawwama zaka ga ta kone kila aka ce kala abu hanifa abu hanifa yake cewa rahimahullahu li abu yusuf yake ce kunta baridan ka kasance dolo ne akhrajat kal muwazaba na cewa ta huddo ka daga cikin dolancin nan wa iyaka wal kasar ka shedin ka da kasala fa innahu shu'umun dan shi shu'umi ne wa afatun azima kuma alloba ce mai girma kasala alloba ce mai girma qala shaykh al imam abu nasr safar al ansari Allah mushi rahama yake cewa ya nafsi ya nafsi la turhi anil amal fil birri wal adl wal ihsan fi mahal fa kullu zi amalin fil khair muktabadun wa fi bala'in wa shumu kullu zi kasal yace ya nafsi ya nafsi ya ke raina ya ke raina la turhi kada ki jinkiri anil amal gami da aiki fil birri wal adli cikin aiki na biyayyar Allah da adalci wal ihsani da kyautata fi mahalitu cikin abin nan bi da sannu fa kullu zai amalin dukkan ma'abucin aiki mugtabadun mutagbidun abu mai yin guri ne fil khairi a cikin alkhairi dukkan wanda ya kasance yana yin aiki to ana kyauta zaton abin nan da yake nema zai same shi yace wa fi bala'in wa fi'umin kullu zai kasal kullu zai kasal dukkan ma'abucin kasala fi bala'in zai kasance cikin bala'i wa shi'umin da shi'umci qala al-musannif musannif yake cewa qad ittafaqa li fi hadha al-ma'ana shi'r akan ma'anar wannan na samu wata ma'ana wani shi'ir da ya dace da wannan yace da'i nafsi takasula wa tawani wa illa fasbiti fi zal hawani falam ara lil katsala hazun yuda suwa na damin wahirmanul amani yace ya nafsi ya ke raina da'i takasul kibar kasala wa tawani da bi da sannu wa illa in ko ba haka ba ma'ana in biki bar kasala ba da bi da sannu fasbuti ki tabbata fi zal hawani cikin wulakantuwa falam ara lil kasala hazun ban taba gani ba wani hazun wani rabo yuda da za a bada shi lil kasala ga mai kasala suwa na damin banda nadama wa hirmanul amani da haramtawa guri duk wanda ya sa kasala a cikin abin da yake nema ko ilimi ne ko menene ilimi shine gaba duk wanda ya sa kasala to kullun zai zama na cikin nadama zai zama na cikin haramtuwar abin nema abin da yake nema kullun bai same shi ba wakila aka ce kam min haya'un wa kam ajizin wa kam nadamin jammun tawallada lil insani min kasal iyaka an kasalin fil bahsi an shubahin fama alimta wa ma qad shazza an kasali ya ce kan min haya'in so da yawa kumiya wa ajazin da kasawa wa kam nadamin da wannan da nadama jammun dukkan su ga baki ɗaya tawalla da suka ayyafa lil insani ga dan adam min kasalin in kasala gare shi duk wanda ke da kasala wannan abubuwan guda uku da ya zano kullun shi zai aiho su yace iyaka an kasalin ka shaidin ka gami da kasala fil bahasi cikin bahasi an shubuhin gami da abubuwa masu shubuha na ilimi fama alimta fa qurbihi abinda ka sani ka faɗa da shi wa ma kada shan an ka salli abinda kuma ya bace maka baka san shi baka yi tambaya ka shaidin kada abinda baka sani baka yi magana a gare shi wani daga cikin Rabi'ul Abara na al-Imam Zamakhshari yake cewa Allah mishi rahama yace la taqul fi ma la ta'lam fatuttahamu fi ma ta'lam kada ka faɗi abinda baka sani ba ka yi magana akan shi wanda ka sani he ka aihuwar ma da mutane shakku akan shi in ya zama an tambaye ka abinda baka sani ba ma karambani zaka yi ka haɗe shi kana tunanin cewa wannan zai jawo maka daraja da mutunci wajen mutanen ganewa za su yi cewa kama kama ne kai kuma in suka gane wannan ka ba su kofa gobe wanda ka sanin ma an ka faɗi shakku za su yi a kan shi waka kenan abin da kake gudun kakan nasa kanka cikin shi wa kad kila malamai suna cewa alkasal min qillati ta'ammul fi manaqibul ilmi kasala abin da ke kawo ta shine karancin tunani a cikin darajar ilimi wa fada'ilihi da faralashi fayan bagi an yi ta'iba nafsahu ya kamata ya wahalar da kanshi ala tasiri akan neman ilimi wal jaddu wal jiddu da kokari wal muwazaba da muwazaba bi ta'ammul da yin tunani fi fada'il ilmi a cikin faralar ilimi fa innal ilmi ya baqa bi baqa'il ma'lumat ilimi yana wanzuwa da wanzuwar abin da aka sanin nan wal malu yafni dukiya kuma karewa take kama kala amirul mu'minin kamar yadda aliyu Allah mashi rahama yake cewa radina kisa matal jabbar fina lana ilmin walil a'da imalu fa innal mal yafni an qaribun wa innal ilma yabqa la yazalu yadda ni na san wakan nan radina bi kisa matal jabbar fina lana ilmin walil juhal malu yace radina mun yarda kismatal jabbar da raban Allah da yayi fina cikin mu lana ilmu mu muna da du ilimi walil ada'i malumakiya suna da dukiya dan Allah baka ilimi wani kana ganshi da dukiya kada ka damu akan cewa kai ka kai ka tabi yace fa innal mala yafni dukiya karewa take an qaribu anan kusa wa innal ilma yabqa ilmi ko dawwamu wa yake la zalibe gushewa yace wal ilmun nafi ilmi mai amfani ya hasulu bihi husnul zikr da shi mutun zai samu kyakkyawan ambato wa yabqa zalika ba'da wafatihi wannan zai wanzu bayan mutuwa shi fa innahu hayatun abadiya shi ilimi rayuwa ce ta har abada ga su manyan magabatan mu shi kanshi da muke karanta littafin shi da bai rubuta ba mun san shi ba san mu ma san shi ba gashi ko addu'a kullum mushi ake wa an shada na shaykhul imam al ajall zahiruddin mufti al ayyima al hasan bin ali al ma'ruf bil marginani babban malamin shi mai al hidayah yace al jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u yace jahilai matattu ne tun kahin su mutu malamai kuma koda sun mutu rayayyu ne wa an shada ne shekul imam burhanuddin rahimahullah ya ce wafi da jihar ƙabilar mautu mautun li ahalihi fa a ji samuhun ƙabilar ƙuburu ƙuburu wa in mur'un lam yahyi bil ilmi mayyitun falaysa lahu hina nushuru nushuru yace wa fil jihari gami da sha'anin jahilci qabla al maut mautun li ahlihi kahin ma mutuwa ta zo masu shi matattu ne jahilci mai shi kahin ya mutu ma matacce sunan shi fa ajsamuhum fi qubur ganga jikinsa a kabari take qabla qubur tun kahin akai su kabarin wa in mur'un lam yahyi bil ilmi mayyitun idan mutum bai rayar da kanshi da ilimi ba sunan shi matacce falaisa lahu hinan nushuru nushuru ko kiyama bata zo ba shi tashi har ta zo dan saboda ba ambatan shi yana cikin al'umma ma ba ambatan shi da za'a yi in mas'ala ta taso an ce malam wani ya ce kaza amma kaji an ce jahili wani ya ce kaza dan ko ya hade ta bata da amfani maqala gairuhu wani shi yake cewa akul immu hayyun khalidun ba'a da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wajil jahalin mayitun wa huwa yamshi ala sara yazharu وذو الجهل ميت وهو يمشي على السرى يظن من الأحياء وهو أديم يظهر من الأحياء duk da yana bada ma'ana yace akul ilmi ma'abucin ilmi hayyun rayayye ne khalidun da wa mai ba'a da mautihi bayan ya mutu wa ausaluhu gaban jikin shi wannan mun wuce shi ko mun wuce shi wa ausaluhu gaban jikin shi ramimu a rididdige suke ta hata turabu kalkashin ƙasa tun da ran shi yana yawo wazil jahalin mayitun ma'abucin jahili matacce ne wa huwa yamshi ala sara gashi yana tahiya a ban ƙasa yace zunnu min al ahya yana zaton cewa shi cikin rayu yake huwa adimu shi ko babu shi da shi da babu duk daya wa qala akhar wani malami yake cewa hayatul ilmi ilmu hayatul qalbi ilmun faktanimhu wa mautul qalbi jahalun fajtanibuhu yace hayatul qalbi rayuwar zuciya ilmun shine ilmi fajtanibuhu karibace shi wa mautul qalbi mutuwar zuciya jahalun shine jahilci fajtanibuhu kanisance shi wa anshadani ustazu ra shaykhul islam burhanuddin rahmatullahi alaihi shi'ran yace zul ilmi a'la rutbatan fil maratibi wa min dunihi izul ila fil mawakibi fazul ilmi yabqa izuhu mutadaifun mutadaifan yace wazul jahali ba'da al maut fit tara'ibi fayata la yarju madahu marirtaka ruqi waliyul mulki walul kataibi sa'umli alayka ba'd alaykum ba'd ma fihi fasma'u fabi hasrun an zikir kullul manaqibi huwa nur huwa nur kullun nur yahdi anil ama wazul jahari marar dahar bainal gayahibi yace zul ilmu ma'abucin ilimi a ala rutubatan shine mafi daukakar matsayi shine mafi daukakar matsayi fil maratibi cikin darajoji wa min dunihi duk abin da ke koma bayan ilimi kuma izul ula ɗaukaka ce ta ɗaukaka fil mawaki ba a cikin jama'a ɗaukaka ce wadda bakin ta nan mai kuɗi mai mulki ɗaukaka ce wadda yana da ran shi da ya mutu sun mutu tare ya ce fazul ilimi ma'abucin ilimi ya buƙa izuhu muta da'ifan ɗaukaka shi tana nan kullum tana talimkuwa wazul jahal ma'abucin jahilci kuma ba'adal mutu bayan ya mutu fit tara'ib kawai a cikin ƙasa yake an kai an binne ƙasa shikenan ya ce fahaihata ya yi nisa layar zuma dahu ba wanda ke ƙaunar hwagen shi manirtaka wanda ya ɗaukaka urki waliyul mulki ɗaukaka ta ma'abucin mulki ne Allah ya ɗaukaka shi walilka ta iya majibicin bayi ma'ana babu wani wanda ya sai kamo daraja ta malami Allah ne ya riga ɗaukaka shi ya ce sa'umli alaikum ta hatar tayaribi tara'ibin nisa tara'ibu wa tayaribu ya ce sa'umli alaikum zan yi muku shibta ba'adu ma fihi ba'adu ma fihi wani bangaren da abin da ke cikin farar ilimi fasma'u ku saurara fa bi hasrun ina da kasawa an zikir kullul manaqib gami da ambatan dukkan darajojin ilimi zan hadu wasu dai ba dan zan hadu duka ba yace huwa nuru shine haske kullun nuru dukkan haske ya hadi anil amma shike shirye suwa gami da makabta wazul jahari shi kuma abucin jahilci marar dahari matsawar zamanin shi bayan algayahibu cikin duhuwai yake algayahibu babban duhu wanda bai da kama ya ce huwa zurwatu shama'u ta hamima liltaja ilaiha wa yamshi aminan fin nawa'ibi bihi yantaji wan nasu fi gafalatihim bihi yartaji war ruhu bayan tara'ibi ya ce huwa zurwatu shamma shine kololuwa da take ta tozo wanda yake na nesa ya ce ta hamima liltaja ilaiha tana kiyaye wanda ya kai ya ɓoye zuwa gare shi wa yamshi aminan ya rika tahiya amintacce fin nawa'ibu cikin musibu duk musibin da suka zo ya san yadda zai hudda kanshi bihi yantaji da shi ake samun tsira wannan su fi gafalatihim mutane suna cikin rabkanuwa bihi yartaji da shi ake kaunar rahamar Allah war ruhu bainat tara'ibi in rai ya zo tsakanin jijiyar wuya bihi yashfa'ul insanu da shine mutum yake yin ceto marraha asiyan wanda ya mareta yana mai abin nan sabo yashfa'u yawmal qiyamati salatun al anbiya summa summa ulama summa salihun hadisi ne masu ceto har da malamai ciki yace ila darakin niran mai saban da yaji zai fada wuta sharral awaqi wa mafi sharrin makoma wanda zai je mai sabo ma ya cancanci wuta malami zai ceto da shi malamin Allah famar ramahu duk wanda ya neme shi ramar ma'ariba kullaha ya nemi abin nema dukkan shi wa man haza duk wanda ya tattaro ilimi kada haza kullal matalib ya tattaro duk abin nema huwal mansibul ali shine matsayi mai madaukaki ya sahibal hija ya kai ma'abucin hankali zanil tahu idan ka same shi shi ilimi hawin kayi wohi bi fautil manasibi da samun wasu matsayi duk wata daraja duk wani matsayi na duniya in ka sami ilimi dan baka same shi ba banza da shi fa in fataka duniya wa dibu na'imuha idan duniya ta kubuce maka da dadin ni'imata fa gammid rumtsai idanka fa innal ilmu khairul mawahibi ilimi shine kayayyen abun nema Allah madaukin sarki ya baka ilimin Qur'ani ya baka ilimin hadisi ya baka ilimin fiqihu dan kana ga wasu manyan mutane suna wuce yan siyasa da motoci da gidaje da wannan kakka dauka ko kallo kai ishe ka ko kallo kai ishe ka yara da kake tsayuwa kana karantar da su a gaban Allah ba gamin ka da wannan kayan banzan wakila fi hazal ma'ana an faɗa a cikin wannan ma'ana idza ma atazzu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqh aula bi itizazi fa kam dibun yafuhu wala ka miskin wa kai madairin ya diru wala ka bazi yace idza ma atazzu ilmin idan ma abucin ilmi ya ɗaukaka bi ilmin da ilmin shi fa ilmul fiqh ilmin fiqh aula bi itizazi shi cancanta da a ɗaukaka da shi ya ce fakam ɗibin turare da yawa ya fuhu yana tashin kamshi wala ka miskin amma bai kai turaren almiski ba wa kam ɗairin tsuntsaye da dama ya ɗiru suna tashi amma wala ka bazi ba su kai shaho ba dukkan su don saboda duk wani ilimi da za a samu yake nihi bai kai ilimin addini ba ko ma wani ilimi ne wa an shattu aidan li ba'arihim un shittu an mun waka ga waninsu yace al fiqhu an fasu kullu shay'in anta zakhiruhu man yadrusul ilma lam tadrus mafakhiruhu faka subli nafsika ma asbahata tajhaluhu fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu yace alfiqhu shi ilimi an fasu kullu shay'in shine mafi tsadar komi an tazakhiruhu ga abin da zaka aji ka aje kudi ka aje gidaje ka aje kaza mafi abin da zaka samu ka aje shine ilimi yace man yadrusul ilma duk wanda ke ne karantar ilimi lam tadrus mafakhirahu darajojin su ba su riddige ba ba za su riddige ba kullun suna nan faka subli nafsika ma asbata tajhaluhu ka tsuruto ma kanka ka nemo ma kanka abin da ka jahilce shi fa awwalul ilmi harkon ilimi iqbalun fuskanta ne wa akhiru haka karshen shi yace wa kafa bi lazzatil ilmi ya wadatar gami da dadin ilimi wal fiqhu da fihi da fiqhu wal fahamu da fahimta da'iyan shike kirawa ba'isan shike zaburarwa lil aqil ga mai hankali ala tahsilil ilmi ga neman ilimi duk wanda ya san ayoyi da hadisai da asar na magabata da suke zaburarsuwa akan neman ilimi wannan kadai zai zaburar da shi akan neman shi wa kad yatawalladu al-kasal min kasalatil balgami yace kasala tana samuwa ta yawan majina da yawan mura wa rudubat da kayan danye wa dariqu taqlilu hanyar kuma karkaskantar da yin shi ya zama kadan taqlilu damacin abinci kadan wakila aka ce ittafaqa saba'una dabiban likita saba'in sun hadu ala annan nisyana min kasalatil balgam cewa mantuwa yawan majina tana kawo ta wa kasalatul balgam min kasalatul shirbil ma yawan majina kuma yawan shan ruwa ke kawo shi wa kasaratul ma'i min kasaratul akal yawan shan ruwa kuma yawan cin abinci yake kawo shi wal khubz al yabus yaqda'ul balgam khubza busasa tana yanke mura wa kaza akalu zabibi ala riqi hakanan cin zabibi tun ba a karya ba la yuksir minhu amma ba yawaita a gare shi ba nace hatta la ya hataju ila shurbil ma hatta yadda ba zai bukata zuwa ga shan ruwa fa yazidul balgam sai sai mura ta karu yace wasuwaku in aswaki yuqallul balgam yana rage majina wa yazidul hibz kuma yana ƙara harda wal fasaha da fasaha fa innahu sunnatun sanniya dan ita sunna ce madaukakiya shi aswaki tazidu fi sawabi salati yana ƙarawa gami da ladan sallah wa qira'atul qur'ani da karatun qur'ani wa kazal kai wa hakanan amai yuqallul balgam yana rage majina wa rudubat da danyantaka jiki wa tariqu taqlilul akali hanyar da mutum zai karanta abinci a ta'ammulu fi manafi qillatil akali tunani a cikin amfanin karancin cin abinci wahiya shine as-sihatu samun lahiya wal iffa da kuma kamilka wal isar da zabi yin abinci dukkan abubuwan da mutum zai ibnu al-qayyim Allah mishi rahama a cikin littafin shi miftahu daris sa'ada ya yi nuni akan cewa dukkan wani abinci da muke ci dukkan wata rayuwar da muke yi dan adam abin da yake ci a ƙarshe shine ajalin shi duk mafi yau gomiya tara da ɗari ta cikin ta cikin rashin lahiya abinci ne ake ciwo ta abin da kasance sukari ya mushi yawa kai yawaita cin shi ga abin da yake kawowa wanda ya kasance gishiri ya mushi yawa kai yawaita ga abin da yake kawowa nama kan shi kai yawaita ga abin da yake kawowa kuma cuta ce ta ajali duka ya biyo su ɗaya bayan ɗaya ya zano su yace a ƙarshe kai kusantar mace ma idan mutum yake ganin ya kusa ya yawaita shi ma kuma ga cutar da yake kawowa wanda ita ma bata da magani sai ajali dukkan jin daɗin su ga baki ɗaya kamar yadda mai zuhud ya ce jin daɗin duniya ga baki ɗaya an kewaye shi da ajali abin da kake ci kana jin tunanin cewa mu 'yan jin daɗi ne muna morewa talaka ba su samu ba to wannan morewa ita ce ajalinka in ji mulkaim a ƙarshe talakan da gashi nan yana lahiye shi yana yawon shi amma haka mutum bai fahimta gani zai kawo gwada ya ci abincin shi ya more ya ji daɗin shi ya so a ƙarshe can ajalin ya same shi wakila aka ce fa'arun sun ma'arun sun ma'arun shiƙa'ul shiƙa'ul mar'i min ajalid da'ami ya ce aibu ne sannan aibu ne sannan aibu ne a ce ɗan adam ya tsiyata don saboda abinci don saboda neman abinci abin da muke ciki yau neman abinci da shi yake kai mu ga hallaka wa anin nabi sallallahu daga annabi sallallahu ana cewa qala ya sallallahu yubghiduhumullah mutane uku Allah yana kin su min gairu jirmin ba tare da lahi ba al-aqulu wal bakhilu mutakabbir da mai yawan cin abinci da mai rawa da mai girman kai wannan hadisin malamai ba su same shi ba a cikin littattafan duk hadisi da aka bincika kuma yana bayyana cewa magana ce ta luqman al-hakim ba annabi ba ya faɗa salasatun dubigun nasu har zuwa ƙarshe wa ta'ammal fi madar al-akali kasarat al-akali mutun yayi tunani cikin ƙarshen yawan cin abinci duk mai yawan cin abinci ce wahi al-amrad shine yawan cututtuka duk wanda ya kasance yawan cin abinci ya ci wancan ya ci wancan a ƙarshe cututtuka sun tattare mishi wa kalalatu dabi'a da dakushewar dabi'a wakila wasu suka ce albidna tuzfil fitna cika ciki yana tahiyar da fahimta kuma haka nan ne duk wanda ya kasance mai son ya samu muzakara ne ya samu karatu ba zai tsaya ba ya cika cikin shi yadda ya wuce iyaka shi yasa ai annabi sallallahu alaihi idan mun nura a hadisin arba'una hadisi ya ce ya isan ma dan azam ɗan lomomi da zai tsaye da tsatsan shi annabi alaihi salatu wassalam ya san da wannan matsalolin shi yasa ya ba mu wannan magani wa hukiya an yi ruwaya an jalianus annahu qala yake cewa jalianus babban malami ne falsafa an aihe shi a shekara ta 129 ya gomiya tara da tara ta miladiya tun kahin zawar annabta kenan annahu qala yake cewa a rumanu nafa'un kulluhu ruman dukkan shi amfani ne wasamaku dararun kullu kihi dukkan shi cutarwa ce wa qalilu samki kihi dan kadan amma kuma khairun min kasirur ruman yahi alkhairi gami da ruman mai yawa kenan na abin da yake so ya nuna maka dukkan wani abin da ya kasance mai dadin ne aka ce yana amfani jiki ganga jiki tana son shi ba ya wuce iyaka ba in ya wuce iyaka kuma wanda bai amfanin ma ya hisha amfani abin da aka ce yana da vitamin kaza in ka zo kai ta ci kai ta ci ya wuce iyaka irin yadda muke yi sai ya wuce kuma da haye cutar da kai shine ai yasa muke ta samun cututtuka ba abun bane yake da matsala mu ne muke wuce gona da iri wajen abun wafihi a ciki ake cewa itilaful mal wal akl fawqa shab'i dararu a cikin shi kuma akwai hallaka dukiya yace kuma ci sama da koshin mutum cuta ce ga baki din tsantsar cuta ce bayan ka koshi kuma kai ta tura yace wa yastahiqu bihi al ko mutum ya cancanci uquba daral akhirah da koma lahira ma'ana idan mutum ya zama wannan ɗabi'a shi ce zai jawo ma kanshi ma ko ma lahira ma'ana zai zama ajalin shi wal akulu bagidun fil qulub mai yawancin abinci abin kyama ne a cikin zukatan mutane shine mai abin nan tazkiratu tazkira ibn jama'a Allah mishi rahama yake cewa dukkan cikin tarihi baka gaba wanda a cikin ambato mafakhir kin shi da abun daraja shi da kashi ake cewa kuma yana cikin masu yawancin abinci babu wanda za a yaba da wannan abun in an faɗa ya kasance a hanyar suka amma ba a hanyar yabo ba wa dariki taqlilul akal hanyar da mutum zai bi ya ci abinci kaɗan ya akulu adibatul dasma ya rika cin abinci mai maiko wa yuqaddimu fil akali al wajen cin abincin ya fara da mai tabshi wal da abin da yake sha'awa an kawo abinci kala kala kala kala to yana so ya fara da wanda yake tabshi kuma ya fara da wanda zuciyar shi ta hiso wala ya akulu ma alja'i kada ya ci abinci tare da mai yunwa illa idza kana lahu garadun sahi sai in yana da wannan bukata mai lahiyayya in ya zama da bakonka ne mai himma shi ya kama ka bakunta dole ka ce da shi dan ɗebe mishi kewa amma a haka kawai a cikin suna ko a cikin wani taro in kasancewa wani mai yawan yunwa ne ina sana na san cewa ko kari bai yi ba mun zo abincin rana ka yarda a gama ka da shi don saboda karhi zai yi ta yi kuma kai ma ka koya ya ce bi an ya taƙawa ala siyami bihi ala siyami ya ce don saboda mutum ya kasance ya samu ƙarhi akan yin azumi wa salati da sallah wal amalu shaƙa da ayyuka masu wahala falahu zalika yana da damar irin wannan ya kasance cin abincin mai yawa da yawaita shi da manuhar cewa zai yi wani aiki mai yawa masala an ce zauwa za a yi masafa a kwana ana karatu ba gusa ba za a yi to wannan dole ne abincin da ya san ya wuce abin da yake ci da dan ya taho zai rungumi wani katon aiki ne wanda ba zai gusa ba daga gare shi in wannan ne dan yayi karhi akan wannan ko kuma zai tafi qiyamul layl ne irin na cikin ramadan wannan ya ci abinci da ya wuce iyaka dan ya san in ya taho shine mai kira'a ba da mai kama mishi to wannan babu lahi zai yi wannan na zan mu takaita abin da muka hada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi